مغفرة من خلقه صلى الله عليه وسلم yau laraba 23 ga watan al-muharram shekara ta 1448 hijiriya wanda ya dace da 8 ga watan julai shekara ta 2026 miladiya za mu dora kan karatunmu na wannan littafi mai albarka zadul mustaqni darasi na 84 a cikin wannan masallaci na Usman bin Affan kofar garin Kaya a Najeriya. A za mu tashi babu salatin jama'a. A satin da ya wuce mun tsaya ne akan salloli na taɗawu'i, salloli na nafila, wanda shari'a ta kawo, kuma mai littafin ya yi ƙoƙari ya ƙididdige su, ya kuma yi bayanin hukunce-hukuncensu. Yau kuma za mu tashi akan sallar jam'i, sallar farilla, sallar jam'i. malam ya ce تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو أذره ومن صلى ثم فيما فرض سنة أن له إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه لهق بالجماعة وإن لهقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمية ولا قراءة على مأموم وتستحب إصرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا للطرش malam ya ce babin da yake magana akan sallar jama'a jama'a jama'a jami falalar yin sallah a cikin jama'a jama'a nan tana ruwa daga mutum biyu ko da da mace ne da bawa zuwa uku zuwa ba iyaka an shar'anta mana yin sallar jam'i yace talzamur rijala lissalawatil khams lazimi ne ta lazimci mazaje su salloli biyar a cikin jam'i kamar ka ce an lazimta wa duk namiji ya yi sallar jam'i a cikin mutane salloli biyar da ya ce arrijala yana nufin ba da mata wajibcin sallar jam'i bai shafi mata ba sai dai in sun su ko kuma wani dalili ya sa da su a ciki la sharfa la shartun amma ba sharaɗi ba ne abinda ake nufi ba sharaɗi ba ne karɓar sallar jam'i ko sallar mutum sai ya yi ta a cikin jam'i in baka gane ba sharaɗi ne kafin Allah ya karɓi sallar sharaɗi ne kafin Allah ya karɓi sallar sai ka kalli a to amma ba sharaɗi ba ne kafin Allah ya karɓi sallar ka sai ka yi ta a jam'i ba sharaɗi ba ne shi ne yake nufi da la sharaɗo shi ne wannan littafin yana da wata mazhaba yana da wata fahimta wanda malamai kuma sun maida masa amsa akai yace wala hu fi ilu fi baitihi ya halatta yayi sallarsa a gidansa kenan wannan ra'ayin yana daga cikin ra'ayoyin waɗanda suke ganin sallar jam'i ba wajibi bane tunda yace wala hu fi ilu fi baitihi ya samu yayi ta a gidansa amma za mu yi bayani insha Allah wa tustahabbu salatu ahli sagari fi masjidin wahidin ahli sagar mutanen da aka sa su sojoji yan ribati wanda aka tura su suka tattare bodoji na gari kada kafirai da abokanan gaba su kawo farmaki wa al'umma to irin waɗannan idan sun zo su ya su idan za su yi sallah to ana so ne su yi a masallaci ɗaya kada wancan yayi a can wancan yayi a can shi ma za mu zo mu yi bayani su haɗa ƙarfin su wuri guda su yi sallah wani ya tsaya ya gadi wal afdalu li ghairihim fil masjid alladhi la tuqamu fihi al jama'atu to yanzu kuma zai yi bayani akan matakan sallar jam'i a wani masallaci ne sallar jam'i yafi falala ya ce mafi falala ga waɗanda ba ahalus sagari ba ba waɗanda suke sojoji 'yan ribatsi masu toshe ƙofofin shiga gari ba abinda aka fi so matakin farko masallacin da ake so a yi sallar jami'i a cikinsa shine masallacin da la tuqamu fihi jama'atu wanda ba a sallar jami'i a cikinsa illa bi udurihi sai in an zo masa me ake nufi da wannan masallatan da kamar a hukunce suke mutane sun bar su wataƙila sai in wani mutum ya zo in yana nan ne ake jam'i idan ya tafi ba za a yi ba ko kuma idan mutane kowa 'yan kasuwa sun tattafi to ba a jam'i a wannan masallacin je a rube shi to abin da ya fi dacewa gare ka kai ka je irin wannan masallaci da ba a yin jam'in ka je ka tsaya don a haɗu da wasu ku yi jam'i don a raya masallacin kuna ganewa shi ne la tuqamu fi jama'atu illa bi hudurihi shi masallaci ne ba a yin shi ne masallacin farko an gane ku to duk wani masallacin da yake daɗaɗɗe a anguwa to wannan shi ma yana da wata falala a rinka yin sallar jam'i a ciki ya ce wa abadu aula min akaraba masallacin da ya fi nisa kuma to shi ya fi falala sama da masallacin da yake kusa yanzu gidanka kana da masallaci ga gashi kana da wani masallaci na jam'i kuma yana nesa da shi to ka bar na kusan ka je na nesa shi ya fi maka falala inda a sallar jam'i ne duka za mu zo mu kawo hadisai da dalilai akan haka insha Allah wa ya haramu an ya umma fi masjidin qabla imamihi ar-ratib haramun ne wani ya zo ya ja mutane limanci a masallacin da akwai liman ratibi ya riga liman ratibi ta da sallah haram ne ba a zuwa wani kurin kurin matsayinsa ko mun ɗaukakarsa ba ya zuwa ya sallah sallaci kawai ce da mai sallah kafin liman ratibi ya zo wannan laifi ne wannan haram ne da haka liman ratibi shi cancanta ya zama yana yin sallah shi yasa malam ce illa bi idnihi sai dai in liman ratibi ya bada izini ga wani kai sallah aw uzrihi ko kuma ya bada uzurin sa bai samu zuwa ba sai a tada sallah wa man salla thumma uqima fardun wanda yayi sallah ya riga ya yi sallar sa ta azhar ko ta la'asar thumma uqima fardun sannan ka tayar da wata sallah ta farilla a jami'i sunna an yu'idaha sunna ne ya mimika wannan sallar da yayi ka riga ka yi azahar ɗinka sai aka zo aka yi ƙarƙamacin sallah za a yi wata sallah to ka maimaita wannan azahar ɗin ka yi magaribar ka ko da yake sun ce banda magariba saboda akwai uzuri za mu yi bayani ko ka yi isha'in ka ka iya maimaitawa in ado za a yi jam'i ya ce illal magariba banda sallar magariba saboda ita magariba ita wuturi ce idan kai ƙara wata magaribar ka yi wuturi guda biyu to ba a wuturi biyu a rana ɗaya ita kan ba za ka yi ba ko da ka ga ana maimaita ba za ka maimaita ba wala tukrahu i'adatul jama'ati fi ghairi masjidai makkah wal madina me littafin kuma yana mai da martani yanzu akwai malaman da suka ce makaruhi ne maimaita sallar jam'i a dukkan wani masallaci bayan an yi tafarilla ta liman ratibi wasu su zo sun makara su zo suna maimaita sallar jam'i wannan makaruhi ne to sai mai da musu martani ce ba makaruhi bane wala tukrahu i'adatu aljama'a fi ghairi masjidai makkah wal madina ba makaruhi bane ba hana ba maimaita sallar jam'i bayan an yi ta farilla ta asali kuma wasu zo su daɗa ƙara maimaitawa amma banda masallacin makka da madina masallacin harami in an gama jam'i an gama ba wanda zai zo ya saki da kamar sallah ko kun makara haka masallacin madina ina fata ana fahimta ghairi masjidai makkata wal madina su kan kenan tukurahu ko yukurahu wa idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubatu idan an yi kadiqamatis sala an fara yin sallah a masallaci to babu wata sallah fa ba fa wata sallah in ba wannan ta farilla ba in dai an yi iqama to kar wasu je su yi wata sallah kamar masu yin nafila ko masu wani amma kamar wannan to amma ku gane wani abu guda fala salata illa al-maktubata ko al-maktubatu babu sallah sai ta farilla kenan waɗanda ba su yi ta farilla ba za su iya yin wata kenan wannan shine dalilin rashin ainihin wato halaccin bayan ana yin sallah a masallaci wani ya shagalci kuma da zuwa yana yin wata nafila wa in kana fi nafilatin atammaha idan mutum yana cikin nafila aka yi ga dukkan sallah shi in ji mai wannan littafi ya ce ka kammala wasu malaman suka ce kuma ba za ka kammala ba ana ka kamata sala sallar nafila ka ta lalace me dalili suka ce manzo Allah ce idan ku kimata sala wala salata illa maktuba wannan hadisi ne idan an tsaye da sallah babu sallah ce ta farilla sai waɗannan suka ce a'a fala salata kamila ake nufi babu sallah cikakkiya ake nufi ko kayi ta ba bata cika ba tunda dai an riga an tayar da farilla yanzu jama'a ku gane da zarar an kama sallar farilla to kar wani ya je ya shagaltu da yin wata lafila kuma sai dai wanda yake cikin yin ta zai kammala zai iya kammalawa a wannan ra'ayi wadancan kuma suka ce a kar ka barta dan abinda zaka rasa a sallar farilla na minti daya yafi nafila raka'a dubu haka suka ce illa an yakshafa watul jama'ati sai dai in mutum ya dauko nafilan yana jin tsoron jam'in ma zai iya kubuce masa ka je ka rikito nafilar ka ta asubayi baka gama ba liman ya kama wataƙila limamin dan inna haɗe naka ne da da da kulwar lahu da falaki da nasi da asuba kafin ka je ka gama dogon rukuyin ka da sujjadar ka an ma gama sallah asubayi to a je kana ta fama da nafila an fafarilla ta kubuce maka ko kuma kana ta nafila an zo har yayi isha'i ya gama ka san akwai limamai akwai masu sauri Allah ya hore musu akwai sauri nan da nan sun gama sallarsu to irin wannan karkai gaggawa ina fata ana fahimta ai karkai kuskure ka je ka bari su gaggauta su kashe sallar kai kuma kana tunafila ba wanda ya asara saboda kai a ranar an gane ko fa yaktauha wa man kabbara qabla salami imamihi wanda ya samu ya kabbara kafin liman din da yake bi sallah a jam'i yayi sallama sai ka samu kai kabbara ka riske shi lahika bil jama'a to kake wannan jama'a za a rubuta ka cikin wanda suka yi sallar jami'i wa in la yaqahu raki'an idan ka riski imaminka yana mai ruku'i ka taho sai ka tarar da sallar jami'i raka'ar karshe amma yana ruku'i da kala ma'ahu fi raka'ati to ka shiga tare da shi cikin wannan raka'a duk wanda ya riski liman yana ruku'i to ya samu raka'a halala ta musulunci ko da bai yi fatiha ba ko da bai yi sura ba wannan an ba shi wani bonus ne wa ajza'atu tahrimiyya sannan kuma wannan kabbara harama da ya ta isan masa yace wala qira'atu ala ma'mumin wa tustahabbu fi israrihi fi israri imamihi wa sukutihi wa idza lam yasma'hu li bu'din la li farashin wala qira'atu ala ma'mumin babu karatu akan mamu a mazhabin mai wannan littafi masaba ta hambaliya imam ahmad cewa duk wanda yake bin liman to babu wani karatu a kansa liman ya ɗauke maka karatun ga baki ɗaya za mu zo mu fafata akan wannan maganar insha Allah yace wa tustahabbu fi israrihi ko israri imamihi amma mustahabbi ne idan liman ɗinka yana karatun sirri kamar azhar kamar la'asar idan yana karatun sirri to ana so kai qira'a wa sukutihi in kuma ba a karatun bayyana ne yake yi shiru to kai kai kira kamar yayi ghairil maghdubi alaihim waladdallin masallaci ya dauka amin ya tsaya ya numfasa ya shiru to a wannan shirun da yi wannan sakatatul imam din shirun da liman yayi ya halatta kai karatu shi sa wanda suka wajabta karatun fatiha dan su kubuta daga cewa dan mai mutum yana liman yana karatu shi ma yana yi suka ce ya jefa fatiha su a sakatatul imam menene sakatatul imam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كاد لا يشرو عالمين الرحمن الرحيم لا يشرو وانا الشرو شنو شنو السكتات الإمام تو كيما سكتشي الحمد لله كاجا كاسو راليشي الرحمن الرحيم كاي شرو كاي شرو لن دي كافو يدوكي آية كاجا با كيما كتشي idan ya zo zai da mazdubi alaihim wal dallin amin akai amin din kafin ya yunkura ya shiga sura sai ka karasa fatiyar waɗanda suka ce dole ne sai an yi karatun fatiha ko da liman yana karatu kenan kuma suna so ka kubuta kar a ce ka cakko karatu liman yana yi kana yi shi ma wannan zamu zo mu tattauna akan shi wa idza lam yasma'hu idan ba ka jin liman ya halatta kai karatu kamar yanzu a nan masallacin muna karatun sallar magariba ba speaker ba sauti ku da kuke cikin masallaci kuna ji na amma wataƙila na baya baya ji ko wanda yake sahu a jikin makaranta baya ji ko wanda yake waje baya ji ku ba za ku yi karatu ba don kuna ji na amma duk wanda baya jin liman to zai iya yin karatu ko ta ɗauke ko kuma speaker ba ta da ƙarfi kana bin jam'i ne daga can amma ba ka jiyowa sai an yi kabbara kake jin an amsa kabbara to kai za ka yi karatu a lokacin da liman yake shiru ko ba shiru yake ba yana karatu amma kai ai ba ka ji amma fa lali farashin banda wanda yake kurma ne ko kuma ya samu matsalar ji shi kan wannan hukuncinsa ɗaya da bai ji ina fata ana fahimta to wannan kenan to bari mu dan taka birki anan mu dawo mu bi baki baki daki daki mu kawo sabanin malamai da abin da ya fi inganci dangane da abin da malami ya gaya mana Allah ya masa rahama babu salatul jama'a salatul jama'a sallar farilla ne asali ake yin sallar jam'i a cikin ta amma na gaya muku a baya ya halatta wata nafilar ai jam'i kamar salatul kusuf sallar roƙon ruwa ina fata ana fahimta ko sallar rashin lafiyar ainihin wato rana ko kuma sallar tarawihi wannan ana iya malamai suka ce in dai da hali to sallar farilla a yi ta a cikin jami'i fara ma'al imkani in dai da iko in dai kana da dama kar ka kuskura kai sallar farilla kai daya lalle ka yi abokin yi ko ku biyu ko ku uku ko ku hudu wannan a matakin farko kenan kenan malam zai mana bayani akan hukuncin sallah ma'al jama'a zai mana magana akan hukuncin limanci a cikin wannan babe har ma zai kawo mana sifatul imami sifan liman ya ya kamata ya zama in za ku naɗa liman wa za ku saka sannan hukuncin biyayyar da mamu suke yi wa liman wannan insha Allahu shine karatun da za mu karanta a wannan babi malamai duka sun yi ijma'i da wanda suka wuce da na yau salafan wa khalafan cewa lalle sallar jam'i shari'a ce in nace shari'a ma'ana an yi izini an ce a yi sallah a cikin jam'i ba wanda i musa don me za a yi sallar farilla a jam'i babu amma farilla aka ce wannan imam nawawi a cikin al-majmu' sharh muhazzab ya kawo bayanai sosai akan wannan lalle sallar jami'i addini ne shari'a ne to amma malaman sun yi sabani me matsayin sallar jam'i shine gabar magana ta ta gaba sallar jam'i jum'a wannan a, ba ni sunan shi azhar la'asar magariba ka je kai a cikin jam'i daga cikin malamai akwai wanda ya tafi akan sunna ne wani malamin ya tafi akan yin sallar jam'i zuwa masallaci a jam'i ko kuma kai sallar jam'i da kai da wani ko a gida ko a ina kun san akwai sallar jam'i a masallaci akwai kuma sallar jam'i a gida sallar jam'i a gida sunanta jam'i sallar jam'i a masallaci ita ma sunanta me jam'i yanzu magana akwai magana akan sallah a gida akwai kuma magana akan sallah a masallaci yanzu ina magana ne akan sallar jam'i a haɗu mutum biyu uku shi imam abu hanifa Allah ya masa rahama da imamu malik da imamu shafi'i waɗanda duka sun tafi akan sallar jam'i zuwa masallaci a sallar jam'i sunna kuma cikin littafin al-mughni na ibn qudama rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya yayi bayani akan da abu hanifa da maliku da shafi'i su kan sun fahimci cewa sallar jam'i sunna ce ba wajibi ba. Duk da cewa almajiransu akwai wanda suka saba musu, a cikin almajiran waɗannan malaman akwai wanda ba su gamsu da sallar jam'i sunna ne ba, akwai wanda sun saba musu. Wasu na sun ce sallar jam'i fard aini ala kulli muslim. duk wani musulmi dole sai ya yi sallah a cikin jami'i imam nawawi ya faɗa a cikin al-majmu' da na gaya muku shirin muhazzab cewa wa fi salatil jama'ati salasatu aujuhin li ashabina dangane da sallar jami'i akwai fuskoki guda uku a mashabar mu tare da jama'ar mu wasu ka ce fardu kifaya Allah karim wala ka ji wani ra'ayi wasu malaman suka ce sallar jam'i fardu kifaya me fardu kifaya in dai a anguwa an samu wasu sun je sun yi sallar jam'i ko kai baka je ba an dauke maka nauyi ka bara za kai kuma wanda ya za su rushe abubuwa da yawa ai yanzu karanta wani abu sai na ji kamar kan da faɗa wallahi saboda ‘yan rauni mai neman kuka aka jefe shi da kashin awaki ya samu marika to a wanda suka faɗa haka suka ce fardu kifaya ne wasu kuma suka ce sunna ne wasu kuma suka ce dole ne kowane mutum ɗaya sai ya je ya salar jami to shine abin da za mu fafata a daga cikin manya-manyan malamai a cikin fikihu da hadisi irin su abubakar ibn huzaima da irin su ibn mundir sun tafi akan dole ne sallar jam'i wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikinmu su ne waɗanda suke ganin annaha wajiba daga cikinsu akwai wanda suke cewa kai mu ba maganar wajibci muke yi ko maganar sunna ko maganar fardu kifaya ba suka ce ai sallar jam'i ma gabaki ɗaya ai sharaɗi ne ma Allah ma baya karban sallah in ba a cikin jami'a kai ta ba kaf to kaga wannan kuma ai ai sun zurfafa ai su a wajen su waɗannan malaman duk wanda ya kuskura wato yana da iko yana da dama ku ji da kyau fa yana da iko yana da dama dan larura tana iya canja abu bai yi sallah a cikin jam'i ba to ya bar sharadi wanda ya bar sharadi za a karɓi sallarsa to shine kuma ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamar yadda zo a cikin al-ikhtiyarat al-fiqhiyya tabbi to kenan ba su sabani ba cewa sallar jam'i mashru'a ce kawai dai sun yi sabani sunna ne ko wajiba ne ko sharadi ne to menene zamu tafi akai sai mu ce sallar jam'i zance mafi inganci da malamai suka ingantar ba ba fardu kifaya bane wancan ra'ayin na cewa idan wasu sun yi a gari ko baka yi ba ba laifi wannan ba haka bane sannan kuma magana cewa ba sharaɗi ba ce wannan ma lallai yana da ƙarfi ba sharaɗi ba ne ba a ce wai dole dole sallar ka sai na jam'i ne ka yi ta Allah zai karɓe ta ba shi ma wannan ra'ayin yana da rauni sannan wajibi ne ba wai sunna ba ne wajibi ne me dalili suka ce alkur'ani ne ya faɗa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata idan kana tare da su ka tsayar musu da sallah ko ka tsayar musu da sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum a samu wasu jama'a su tsaya tare da kai in ka tsayar da sallah ya kai dabi to wasu su zo su wannan umarni ne faltakum minhum ta'ifatun wasu a samu daga wasu daga cikin su ta'ifatun minhum ma'ak wasu su zo su tsaya da kai Allah ya ce a je ayi sallar jami'i suka ce al'amru الصادر الأمر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب duk umarnin da ya zo daga Allah ko ya zo daga manzan Allah babu wani sallallahu ba wani dalilin da ya sassauta shi to yana nuna wajibi ne Allah ya ce faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu asliyatahum ƙari ma nabi suka ce wannan fa magana fa a sallar a yaƙi ne idan a Allah a yaƙi sahabbai suna yaƙi fada ba a sariyar musu da sallar jam'i ba yaya mutum yana gida da iyalinsa da matarsa lafiya kalau a ce da zai je jam'i ba ha aka wajabta masu yaƙi abinda aka ce mai yaƙi sai yayi wanda yake zaman lafiya fa in babi aula to dalilin su kenan فإذا سجدوا فليكونوا معكم فليكونوا من ورائكم الله يجد فلا تشوى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك umarni akan sallar jam'i umarni biyu a cikin aya ɗaya idan kai jam'i da waɗancan waɗanda ba su samu jam'in ba su sake zuwa kai jam'i tare da su inda ba don dole ba ne da Allah sai ce kowa ya je shi kare haka suka fara wanda yake lam yusallu wal ta'ti da'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa ya'khudhu hijrahum wa aslihatahum Allah ya wajabta sallar jami'i a lokacin sallar tsoro ballantana ba a tsoro suka ce um, Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimominsa sai ya danganta umarnin sallar jam'in ga annabi da sahabbai dan ni da kai mai koyi sannan kuma ku duba fa sallar tsoro fa an fa samu wani sauki a cikin sallar tsoro amma abun mamaki ba a yadda mutum ya yi ta shi kadai ba sallar tsoro idan ka je sallar yaƙi akwai abubuwa wajibabbu da ba sai kayi su ba wasu motsi da ba sai kayi su ba adadin rakoyin an rage su akwai wasu abubuwa ma ba sai kayi ba kana rike da makami kana yi kana kallo kana sallah sannan a samu at-taqaddum da at-ta'akhur a cikin sallah a yi tafiya wasu su yi baya wasu yi gaba wanda a sallah farilla ba a son a yi haka amma duk da aka sai da Allah ya ce a yi ta a cikin jami kuma aka ce a ɗau makami amma inda sauran sallah ne lafiyayye sallah wadda ba ta tsoro ba sallah da ake ta a cikin lafiya ai ba a yi maka sauki akan wannan ba har ma aka ce duk wanda ya sallah a zaune yana da iko yayi a cikin sallarsa ba ta yi ba in dai ta farilla ne Allah ya dada cewa a cikin Qur'ani wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'ina ku tsayar da sallah ku bayar da zakka ha wa aqimu din mutum da ne ku tsayar da sallah malamai suka ce wai ku haɗu ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakka idan ma kana da wani ta'awili a can to da yake warka'u ma'ar raki'ina ya ce shi komai idan za ku yi ruku'i ku yi ruku'i tare da masu ruku'i abbara anir ruku'i yuridu salah yayi amfani da kalmar ruku'i amma ba ruku'i yake nufi ba ana nufin sallah warka'u ma raki'ina ay sallu ma al musallina yanzu wannan kan ba umarni bane Allah yace ku yi sallah tare da masu sallah ya zaka kwanta a gida baka fitowa daka wannan dalili ne mai karfi akan wajibcin sallar ainihin wato farilla akwai hadisai masu tarin yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ta faɗa na farko dai me amfanin umarni da annabi ya ce a gina masallatai ba annabi ya ce a gina masallaci ba Ha, zai ce a ta gina masallaci ba dan ai ibadar take wajibi bane a ciki in haka ne ai sai ya ce kowa ya sallarsa a gidansa amma ya ce a gina masallatai sannan kuma annabi ya wajabta ya ce a kira sallah har aka ce idan gari suka haɗu dukkan su ba su kira sallah sun yi laifi in ba da za a zo yaƙi aka ji babu kiran sallah a yaƙe mu a me amfanin da aka umarci ladan ya kira sallah in azata yi ba dole ba me yasa aka ce ku gina masallatai ba dole ba sannan da aka zo limamai ba sai da annabi ya yi bayanin waye liman daga wani sai wani in ba wani ba sai wani in ba wani ba sai wani duk wani yana nuna mana wajibcin yin sallar jam'i da sunna ne da annabi bai zai tsaya ta waɗannan bayanai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi riwayar Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i hadisin Abu Darda ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihi fihim salatul jama'a babu wasu mutane guda uku inda mutum uku suka hadu a gari a alƙarya ba a yin sallar illa stahwada alaihim shaytan ba ce waɗannan mutane shaytan ya rinjaye su ya halakar da su duk inda mutum uku suka haɗu aka zo sallah ba su yi jam'i ba a gari a alƙarya ko a wani guri to shaidan ya rinjaye su kenan sun bar abin da yake na dole manzo Allah ce asqalu salati alal munafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr sallar da tafi kowace nauyi akan munafikai ba sa santa sallar isha'i tunda a duhu ne ba sa zuwa duk inda munafiki yake ba zuwa isha'i saboda ba za a gan shi ba amma wacce take ta rana ana kallo don kada ce baya zuwa zai zo haka sallah asubahi tana masa nauyi yana bacci tunda kafiri ne ai baya so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a fiqhu wannan hadisin ku lura sai ya siffanta wanda baya zuwa isha'i munafiki ne wanda baya zuwa asubahi munafiki ne a to yaya wani zai zo ya ce ba dole bane zuwa sallar asubahi ko isha'i ko magariba ko ko la'asar kun gane fikirin hadisin me yasa aka ce munafikai ne saboda ba sa son zuwa isha'i me yasa aka ce munafikai ne saboda ba sa son zuwa asubahi to kaga wannan ma dalili ne na cewa sallar jami'i dole ne kai a wani hadisin manzo Allah cewa wallahi na himmatu sau da yawa nake himmatu in umarci a tada iqama ayi sallah in umarci wasu in ce ku je ku yi limanci ni kuma zan ɗebi wasu daga cikin sahabbai in ce ku ɗebi kayan hura wuta da makamashi da itace da abin hura wuta mu tafi gidajen mutanen da ba sa halartar sallar jam'i fa uharriqa alaihim buyutan binari sai na kone gidajen su da wuta hadisin bukhari da muslim riwayat abi quraira ha malamai suka ce yanzu kai abinda ba wajibi ba annabi zai ce zai himmatu ya ɗauki kayan wuta ya bunka wuta a gidan wanda bai je jam'i ba kai ka yadda ka zauna ka ki zuwa jam'i kullum kuma annabi ya ce wallahi ya himmata ya sa aje aje a tada sallah ya je ya kore a waɗanda ba su je jam'i ba inda ba dole ba akan sunna ko musabi ko fardu kifaya in har fardu kifaya ne in wani ya dauke wani zai ce zai kone gidan wanda bai je ba Allah sa kuna ganewa wala ka san me waɗannan mutane suka ce wanda suka ce ba dole ba suka ce ai wannan hadisin shi kansa ba dalili yake nuna ba dole ba ne aka ce to ta ida suka ce ah to shi yayi dan cewa yayi zan umarni wani zan umarci wasu su tada sallah ni in tafi suka ce a ai da wajibi ne ai da zai tsaya sai yayi sai aka ce a ai ya ce zai tafi da jama'a ko to kaga jama'an nan da zai tafi da su ai kaga za su jam'i kenan ina fata ana fahimta to ka rabu da dai wanda yake neman makama wannan ukuba ce ta kona gidan wanda bai je jami'i ba gobara ma duba tsananin gobara a kona maka gida to wannan kenan da haka dai wannan magana ita ce tafi inganci kowa ya tattara ya fito ya zo ya yi sallar jam'i kada mutum ya zauna a gida alhali akwai wa idin annabi sallallahu alaihi wasallam a kan shi bai yi sallar jam'i ba ko da kuma ka zo masallaci ba to ka yi kokari fa kai jam'i kar kai sallah kai kai kadai to wai me hikimar wajabta sallar jam'i malamai suka ce duk inda ake jam'i ana koran shaidan ne a duk inda ake jam'i sannan kuma duk mai sallah shi kadai akwai shaidan a tare da shi yana zuwa ya ta maka wasuwasi in dai kai kadai ka gabbara sallah zai ta maka wasuwasi ya shagaltar da kai ka je can ka yi nan ba ka da nutsuwa kawai kowa ya sani in mutum yana sallah shi kadai da wuri ke gamawa in yana sallah shi kadai nutsuwarsu ba lalle ta kai in yana sallah jam'i ba dan haka shaidan yana abokantakarka shine hikimar ka bar yin sallah kai dai ka je ka yi jam'i ka yi tare da mutane kuma annabi ya ce inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya Allah ya kaddara wato kura kerkeci tana cin dabba idan ta zo ta bi dabba da gudu wacce ta ware ba ta cikin jama'a ita kura take kamawa haka ne to kai ma shedan kai yake kamewa kai da baka je jam'in ba kai yake rufawa amma ƴan uwanka da suka tafi jam'i ha to sun fi karfin shedan kenan sun je masallaci jam'i الشيطان ذئب الإنسان kenan shedan shine kirkecinka shine kuranka sannan mafi girman a fa'idar yin sallar jami'i shine aka ce ita sallar jami'i tana koran shedan daga me yin sallah din wannan kuma abu ne da aka jarabta shi kwarai da gaske idan mutum yana yin sallah da jama'a da liman to za ga ya shigaltu ya kula liman yayi ruku'i ya kula liman ya dago ya ji mai liman yake faɗa kaga zai dan bada natsuwa ko yaya amma idan baya in baya wannan zai iya yiwa mai sallar shi shi kadai bayan ya gama ba ya kasa tuna wacce sura ya karanta sannan kuma a cikin sallar jami'i akwai sanayya yanzu da muka yi magariba da ku mun san juna mun haɗa kafaɗa in duba dama sai in ganka yau na ganka gobe ma na ganka za mu san juna wannan abu ne da Allah ya ce li ta'arafu can fahimta da sanin juna akwai tarahum tausayin juna akwai ta'atu tausasawa juna sannan akwai neman juna in kana zuwa sallar jam'i kaga dan uwanka yau bai zo ba sai ka tambaya waye lafiya kuwa amma idan kowa a gidansa yake sallah mutanafirina mutafarriqin ba ruwan kowa da kowa shi yasa zuwa sallar jam'i shi yake sa ko mutum mutuwaye sai ga an fitar ya masa a ce ka da shi ba muke sallar jam'i abdullahi dan mas'ud yake cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk wanda yake so ya haɗu da Allah gobe yana musulmin ƙwarai bal yuhafiz ala haula'i salawat ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar haisu yunada bihin da duk inda aka yi kiraye su fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda Allah shar'a ta wa annabiku sunnoni na shari'a wa inna sallolin da Allah sa cikin sunnoni na shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum ibn mas'ud yace da za ku zauna a gidajen ku ta sallah ku ki zuwa masallaci kama yusalli zalika almutakhallif fi baiti kama yadda wancan mutakhallif mai zama ya kizwa sallar jami'i yake yi a gida shi shi kadai la taraktum sunnata nabiyikum da kun bar addinin annabinku hanyar annabinku sunnar annabinku walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum da kun bar addinin annabinku shiriyar annabinku sunnar annabinku ko da kun bata wala qad ra'aytuna ibnu mas'ud yace wallahi na ga mu sahabbai lokacin da muke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma ya takhallafu anha ba wanda yake kin zuwa sallar jam'i illa munafiqun ma'lumun nifaq sai munafikin mutum kuma a munafikan ma sananne kawai in an gaba gan shawa na ai munafiki ne idan ba gane karatun ba a lokacin sahabbai duk wanda aka gaba ya zuwa jam'i kawai munafiki ne duk wanda yake kin zuwa sallar jam'i a lokacin sahabbai munafiki ne kuma ma'lumun nifaq yace abinda zai dada nuna muku sahabbai sun himmata da sallar jam'i yace walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi fayuhada bayna ar-rajulayn ana iya dauko mutum zai taho sallar jam'i bai da lafiya mutum biyu su dauko shi kafadar sai yana rike da kafada ɗaya rike kafada ɗaya rike kafada ana jawo shi kafarsa tana jan ƙasa bai da sandan da zai tokara kai ba zai ma iya kafarsa ba za ta dauke shi ba ibnu mas'ud yace wallahi haka za a kawo shi hatta yuqama fi safi sai an dire shi a sahu a ce zo ka zauna ana kai sallar jami'i in an gama kuma a dana ɗiban sa a mai da shi gida yace haka sahabbai suke kula da sallar jami'i wannan shine aikin sahabbai dangane da sallar jami'i ba sa barin sallar jami'i kuma lalle wanda yake kin zuwa sallar jami'i a wajen sahabbai suna ganin sa mai barin sunna annabi ne kuma batacce ne kuma munafiki ne sannan kuma lallai har marasa lafiya ma su a cikinsu ma su saboda imanin sahabbai giredi na farko ne in mutum bai da lafiya ma sai ya sa an ɗauko shi ni ko yanzu da kai mura in ta kama ni baran zo ba sai a ce a mura nake yi kuma ba damuwa kawai to su ko mutum bai da lafiya ba zai iya takawa ba sai an fito shi an kawo shi masallaci a dire shi saboda yana tunanin ba lalle watakila wata jam'in da za a yi yana raye ba wannan faɗayinsu ne dangane da su yi sallah a cikin jama'a kuma su samu lada a cikin sallar jami'a da haka malam yace tarjamur rijala lisalawatil khams lazimi ne ga mazaje anan ana nufin mazaje al-ahrar mazaje yaya ba bayi ba banda bawa banda bawa da ake nufi sannan shi ma dan mai iko sai wanda yake da iko sannan kuma koda a tafiya ne kun gane koda a tafiya mutum yake kan tafiya in dai ku biyu ku uku ne to lazimi ne ku yi jami'i ana fahimta na kar wai a ce ai tunda mu matafiya ne ba sai mu sallar jami'i ba a tunda ai kuna tare sai ku yi sallar jami'i haka suka ce kai walau fi shiddati khawfin ko kuna cikin tsananin tsoro ne ai sallar tsoro a haɗu ai sallar tsoro wasu su yi gadin wasu kar a bar jami'i da haka wannan yana nuna mana a shari'ar mu namiji ya fito waje ya sallar jami'i amma mata ba wajibi bane su kan fa salatu wannan fi buyutihin na afdalu mata su sallah a cikin gidajen su yafi kuma ya halatta su halarci sallar jami'i in mace tana so ta halarci jami'i kuma ya halatta amma mafi balala ta a gidanta in ta ra'ayi za ta zo kuma ya halatta kuma kar ka hana ta manzo Allah ya ce in matarka tace za ta jami'i ba ka da ikon hana ta la tamna'u ima Allah masajid Allah idan mata suka ce za su je jam'i ka kwana su yanzu masallacin ku akwai masallacin mata kai alwala za ka fito sai ka ga matar ka ta jefa hijabi a bayan ka ina zaki je hajiya ce za ni masallaci me zaki tace jam'i baka da ikon ka hana ta ka ce bismillah tunda ta ce za ta je ina fata ana fahimta yawwa amma inda za ta yi a gidanta to wannan yafi me yasa aka ce mace ba sai ta fita jam'i ba wani zai iya tambaya li ibadihin anil fitna la ilaha illallah malamai suka ce hikimar da ta sa shari'a bata lazumta wa mata su je jam'i ba ai suna da kafa maza ma suna da kafa suna da lafiya maza ma suna da lafiya wallahi malam saboda wai a yi a karanta yawan fitan mace saboda fitina ba mamaki wajen fita sallar jam'in ta je ta gano wata fitina ko a haɗu da ita a yi wata fitina saboda su mata suna tattare da fitina malam yanzu ka duba sallar jam'i fa an ɗauke musu nauyi ba sai sun je ba amma gobe ka je kasuwanninmu ka ga mata a cike wasu kasuwannin ma mata sun fi yawa tattasai da tumatir in za a siya sai ta ce zan tafi kasuwar rimi zan siyo ka tattasai da tumatir zirga-zirga ga tabarruc ba hijabi mai hijabi ma watakila wani lokacin a ganta da ƙauyanci a buɗe kirji a jefa gyale tana tafiya kirjinta a bayyane alamomin fitina a jikinta a bayyane ta fitini kanta ta fitini mai shagon ta fitini mai zuwa kasuwa akwai kasuwannin da zaka je kafaɗa na dukan kafaɗan mace jiki na dukan jiki amma ka duba jam'i shari'a ta ce ba sai sun je jam'i ba saboda gudun fitina lihifazihinna anil fitna wa karna fi buyutikunna ku tabbata ku zauna a gidajen ku wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyyatil ula matar da tafi zaman lafiya matar da tafi bin shari'a wacce ta lazimci zama a gidanta amma yanzu an canja wayayya a cikin matanmu mai yawo mai fita wata ta ce mijinta yi hauka ne sati biyu ban je ko'ina ba hauka ne Allah kike gayawa wallahi akwai mutumin da ya zo mini sulhu da matarsa ya ce wallahi yau muna da shekara sama da goma sha na rantse maka da ƙura'ani izu sittin ya ce ga ta nan ban mata ƙarya ba ba ta taba sati biyu ba ta fita daga gidan nan ba duk da ta sati ɗaya ta fara gungoni da bala'i yace haka na haƙura da ita ila yaumi na haza dinnan har yau dinnan ba ta ba ta zama yadda ka san allurai aka sa a duwawunta a gidan nan yace ba ta zama yace kada sai ta kirkiro inda za ta yi amma lan ka duba samaha ta shari'a an ce kar ta je jirgi ga rashin kunya ga rashin hijabi malam ga mu a masallatai muna sunna amma in an gabatar mu a gidan biki kawai ba matan mu ba wallahi ga mu a masallatai muna sunna amma ƴaƴan mu ƴan mata in ana biki kamar ba ƴaƴan mu ba rikidewa suke yi kaf gaba daya barna ta adi kawai guri suke so su samu saba wa Allah to kaji dai kar ki je jam'i saboda fitina amma idan kin ce za ki je ba za a hana ki ba abdullahi dan umar yana da ɗa bilal abdullahi dan umar ya karanta hadisin nan cewa manzo Allah ya ce kada a hana mata zuwa masallaci ɗansa bilal ya kalli uban ya ce wallahi lanamna'ahunna wallahi sai mun hana su ko ya ce kai ina ce maka annabi ya ce kar a hana mata zuwa jami'i kana cewa wallahi sai ka hana su kana fito na fito da magana aure ya ce wallahi na daina ka magana har abada na daina kula ka har abada ya rufe musu kofa kiran yaran nan ya zo gaishe shi ya yi magana duk abin da ya masa ya ce ba zan sake kula ka ba a wata riwaya aka ce har ya mutu da tilas a wata riwaya kuma aka ce an ji an rarrashe shi an ce ya yi kafara ya yi haƙuri uzuri ya bayar me ya dalilin da ya sa bilal ya ce wallahi sai mun hana su ya ce lokacin annabi ba irin wannan lokacin ba ne ka duba ba lokacin sahabbai da tabi'ai ba bilal yake cewa lokaci ya canja yau da bilal ya zo wannan zamanin me zai ce me zai ce haka mu rinka tafiya da karatu muna tafiya da aqidanmu wallahi ku tsare ƴaƴanku ku rufe iyalanku ku killace su wannan shi ne shi ne addini wannan tsaraici wannan tabarruj wannan bawa mata yanci su fita su je ko ina suna dukan kafada da kafada da maza ba addini bane ba shari'a bane zaman su a gida manzo Allah yake cewa ta zauna a gidanta shi yafi mata alheri haka Allahn da ya fi son ta ya zaba mata amma wannan karatun sai a ce an tauye haƙƙin mata an danne su na'am akwai rurumi akwai bukatu akwai fita aiki na'am duk malamai sun yi bayani in mace za ta fita aiki da shahararra da fita aiki ta cika akwai larurar da mara lafiya duk akwai akwai larurar zumunci duk wannan akwai amma fita ba gaira ba dalili malam wallahi yau an waye gari akwai matan da neman izinin mijinsu ma ba sa yi idan za su fita kurin za ka dawo gida ne baka ganta ba kawai wani ya ce yau malam ni rabo na ma ni da tambaye da za ta yi wani gurin amma ba shekara ashirin na ce ta ya ce wala ba ta tambaya ke mai aka ce wala to malam ya zan tambaye shi me kuma bai yadda da ni ba ne Allah kiyaye lissalawatul khams da salloli biyar kenan idan ba salloli biyar bane ba dole bane an so sallar tarawih mustahabi ne salatul khusuf ma mustahabi ne kenan sallar tarawih ita ba ta cikin layin dole dole sai an je an jami'i mutum zai iya yi a gida ko ya da iyalansa la shartun malam yace ba sharadi bane ba saboda idan an ce sharadi idan ba a yi ta a cikin wannan ba a ba ta yi ba kenan me dalili suka ce akwai manzon Allah a hadisin da annabi yake cewa salatu rajuli fil jama'a تفضل على صلاة الفجر ب 27 درجة حديث البخاري ده مسلم رواية عبد الله بن عمر sallar mutum a cikin jam'i ta fi falala sama da sallar mutum shi shi kadai ta fi daraja sama da sallar mutum shi shi kadai da daraja 27 a wata riwaya 25 menene bambanci tsakanin hadisin da ya ce 25 ko kuma me 27 malamai suka ce ashirin da bakwai masallacin da ya fi yawan jama'a shi ne mai ashirin da bakwai duk wanda yake zuwa sallar jam'i a masallacin da aka fi cika to ya fi ladan jam'i kun ji ra'ayi na ɗaya wasu suka ce abin da ya sa annabi ya ce ashirin da bakwai masallacin da ya fi nisa da gida wanda ije masallacin nesa iyo sallar jami'i shine yake da daraja 27 mai sallah a masallacin kusa da gida shi kuma 25 kun ga yadda suke jin hadisin ko to mu daɗa dawowa kan fikin hadisin suka ce anan annabi ya ce sallar wanda ya yi a cikin jam'i ta fi wanda ya yi shi kaɗai da daraja 27 ha to kenan wanda ya yi shi kaɗai ma kenan yana da wata daraja yana da matsayi ko ba kuma ne cewa aka yi tafi alhaji garba ya fi alhaji ibrahim da kuɗi da miliyan 27 wannan yana nuna alhaji ibrahim bai da kuɗi? a'a to kenan wannan hadisin yana nuna ko da mutum ya yi sallah shi shi kaɗai ɗin ya rasa falalar sallar jam'i ne ko kuma a ce yana da laifi na barin wajibi amma kuma sallarsa za a karɓa ina fatan kuna fahimta sannan kuma wannan hadisin wasu suna mummunan fasara shi cewa ai ita sallah mutum in yi shi kadai lada ɗaya ne idan ya jam'i lada 27 ba haka bane cewa akai wanda yayi jam'i daraja an fifita shi da daraja 27 ko 25 ga wanda ya shi daya kaga daraja aka ce ba lada ba matsayi to shi wanda yayi shi shi kadai fa an faɗi darajar tasa a'a ba faɗi daraja ta saba wataƙila daraja goma ne wataƙila talatin ne wataƙila arba'in ne amma dai dutsiya wanda ya yi a cikin jam'i ya fi wanda ya yi ha shi shi kaɗai kuma ba a cewa wai wanda ya yi sallah shi kaɗai wai lada ɗaya ne da shi saboda fassarar hadin cewa aka ya fi shi da daraja dan yanzu na ce na fi ka da dubu ashirin wannan yana nuna dubu ɗaya kake da shi ba ka yake nufi ba ina fatan kuna fahimta to shi kenan to kenan wannan hadisin ya nuna kenan mai yin shi kadai ba yana da mai yana da asar daraja duk da ba ambaci wacce ce darajar ba to tunda ko yana da ita to ba za a ce idan bai yi a cikin jam'i ba Allah ba zai karba ba da yawa daga cikin wasu malamai sun tafi akan riwayar Imam Ahmad da Ibn Taymiyyah Allah musu rahama cewa lallai wannan sharadi a wannan sallah sharadi ne a sallar jam'i sharadi islam ba an maida musu martani har su shekul islam din har su imam ahmad din cewa a'a wannan hadisin yana nuna ashe wanda ya shi shi kadai shi ma yana da wani abu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a duk da cewa a suna kafa hujja da cewa bi ghairi uzri saboda manzo Allah ya faɗa cewa man sami annida'a duk wanda iji kiran sallah wa lam yujib ku je wannan hadisin duk wanda ya ji kiran sallah kenan duk wanda yake da gida kusa da masallaci wannan hadisi yana da ban tsoro wallahi duk wanda ya ji kiran sallah fala salata lahu illa min udhri in yayi sallah bai je masallaci ba bai da sallah sai dai mai udhri kenan haka kullum mutum ya zauna hadisin imam abu dawud ne ya ƙi je sallah ba da rashin lafiya ba ba da ciwo ba ba da laulayi ba ba wata matsala ba to fala salata lahu hadisi ibnu majah hadisi abdullahi dan abbas imamu abu dawud ya rawaito shi wannan shine dalilin ibnu taymiya wannan shine dalilin imamu ahmad an ce man sami annida'a falam yujib wa lam yujib fala salata lahu illa min udri cewa akai la salata lahu din nan suka ce dalilun ala butulani salatil munfarid bi ghairi udrin wannan yana nuna mana duk wanda ya sallah shi shi kadai a gida ba da uzuri ba to sallarsa babu to to sai suka da suka ce to yanzu za a fasara ana da shi fala salata lahu ana nufin fala salata lahu kamila suka ce a'a waɗancan wanda suka tafi akan rushe wannan ra'ayi suka ce hadisi yana nufin bai da cikakkiyar sallah kamar yadda mai sallar jam'i yake da cikakkiyar sallah da haka wannan shine abinda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama Allah kuma ya saka musu alkhairi da haka a takeice mutum ya fita daga sabani yayi kokari ya fita jam'i kawai ina fatan kana fahimta kai kokari ka fita jam'i in ba da ka fita jam'i ba to kai kokari kai jam'i da kai da wani ko da matarka in ta kubuce maka baka samu zuwa sallah ba ko kama kara ko bacci ko rashin lafiya ko wani taro ko wani uzuri ya tsaye da kai to kai jam'in nan don ka samu falalar jam'i kuma ka fita daga wannan wa'idi mai ainihin wato tsanani. A nan za mu dakata insha Allah wani sati kuma za mu mai da martani da ikon Allah kamar yadda malamai suka mai da martani akan faɗin malam wala hu fi'iluhu ko fi'iluha fi baitihi wai yana da dama ya sallar jam'in sa ko ya sallar farillar sa a cikin gidansa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah yake cewa ya halatta mu yi sallar jam'i a masallacin gida shi masallacin gida masallaci na gida idan ya zama ya cika sharuɗan masallatai da ake yi na jam'i ana zuwa a yi sallah a cikinsa ya halatta a yi sallar jam'i a cikin kamar yadda mutum a gidansa ya gina masallaci da hausa muna cewa Allah ga naka ba laifi don mutum ya yi sallah wannan masallaci bai da bambanci da sauran masallatai amma akwai wani masallaci kuma na gida da mai gida alhaji zai ware a cikin gidansa iya shi da 'ya'yansa ne kawai wani baya zuwa a waje ba a ma kiran sallah da laspika to kaga ya samu tawaya bai cika sharaɗin masallaci na hamsu salawat ba dan ba a kira da laspika a kira wani ya zo to wannan musalla ake ce da shi wurin sallah a gida to shi wannan a larura ana iya yin sallar jam'i a ciki amma ba wai a mai da diman da'iman sallar jam'i a cikinsa ba in ba haka ba an yi ta'atilin masallatai na jam'i da aka yi a waje kamar misali kenan da shari'a sai ta ce kowa ya gina masallacinsa a cikin gida na'am sabai suna masallatai a gida amma kiyamun laili suke suna yin sallah ne suna wala'a suna nafilfili a ciki amma ba wai mutum ya ƙi zuwa sallar jam'i ba ya yi masallaci a cikin gidansa ba amma ya ƙi halartar masallatan waje wannan zai lalata manufar sallar jam'i da aka ce a fita a gana da ‘yan uwa, a fita a taka a samu ladan sallah, duk wannan sharuda da aka faɗa ko bayanai masu muhimmanci da aka faɗa, kagan addara shi. Amma uzuri wani dalili ya sa aka haɗu aka yi sallah a cikin lokaci bayan lokaci saboda uzuri wannan babu laifi, ko kuma mata sun haɗu su yi ta sallah a cikin wannan duk ba laifi. Allah shiga nan da mu. Kenan kada a mai da shi dimar da'iman. In ba haka ba masallatan kowa sai ya yi nasa a gida kenan kowa sai ya gyara barandarsa ita sallah a gida kawai wanda kuma wannan ba daidai bane kuskure ne mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne ake bin sa kuɗi a shi ne yake bin mutum kuɗi tsawon shekaru ko tsawon lokaci mai tsawo mutumin nan ya ƙi ya biya shi kuɗinsa mu ya lura cewa kuɗin nan ba za su fita ba sai ya mai dabaru idan ya kira shi sai kuɗi ya ƙi fita yace wata rana kawai sai shirya masa ƙarya yace masa wani yace mahaifiyarsa fa ta faɗi ta kare ta balle a kafa kuma za a je asibiti bai da kokobo kawai sai yace a bashi account number ya tura mai kuɗin sa gaba daya yace ya karbi kuɗin sa amma ba abin yana damun sa wannan ƙaryar da yake yace mahaifiyarsa lafiyar ta kalawa ta kare to nan ka ci nasarar karban kuɗin ka ina maka murna kudinka sun fito amma ina tausaya maka kuma da shegiyar karyar da ka shimfara kuma kullum idan mutum zai yi karya wannan aika daina karyar da zaka gayyato wa kanka bala'i karyar ma kala kala ce nemi mai dan sauki sauki kai yanzu karyar da zaka yi ka danganta uwar ka karaya idan ka je idan ka je gida ka samu ta karyewa kuma dan rashin kirki ka ce uwar ka ka ce almajirin gidanka ya karye bara isabilillahi kaga wala rashin hankali ne to gaskiya ƙarya ƙarya ce ba daidai bane ba yanda za a halatta maka yin ƙarya kai kuskure sai ka je ka buga istighfari a wai wanda yace ya halatta ya rinka barin iyalansa suna zuwa event center ya danganta menene ake a event center din kaji yan uwa sun ce a kenan wannan al'amarin da aka bane sai shiga ba event center wato wuraren da aka tanada dan taron biki akwai wanda suke haɗuwa walima suke wala mata ne sun je event center an kawo abinci su ya su mata sun ci abinci wannan ba laifi bane da kaji akwai event center da ake zuwa a haɗu a yi wa'azi na mata zalla wannan ba laifi bane za a haɗu a gaisa da yan uwa da surukai da dangi da yara ƙanana da manya a yi zumunci a ci abinci su ya su mata ya zama ba maza a ciki babu kaɗe-kaɗe da cakuduwa da ibtila'i da raye-raye da mata suke da fidda tsiraici da sauransu wannan za ka iya bari ta je amma event center na al'adar mu majority wanda aka fi a sa kiɗa a sa rawa maza da mata suna kada jikinsu suna bayyana fitina wannan kan ba sai ka rubuto mun takarda ka tambaye ni ba kai ka san wannan mutanen banza ke yi ba mutanen kirki ba kar ka kuskura ka bar yarka kar ka kuskura ka bar matarka muna nan muna kallon su a titi in ana wannan taro ka ga yarinya malam wata in ka ganta yadda ka san za ta tsinke ya ji fata rubani dariya wato an tafi bangaren ku kenan kamar za ta tsinke a tsara jikinta ga ba kiban kuma ta matsa fitina ya gagal ya gagal ya gagal ku sai ya saba wa Allah dole wallahi wani ya ce ya ga wata ta yi kwalliya ta cire hijabin nan ta cire komai ya ce ƙasusuwa ne kurin a waje wallahi al'azai ya ce wannan yarinyar da ta san yadda ake ganin ta da ba ta bayyana tsiraicin ta ba ita wannan hijabin rubin asiri ne a gare ta to haka suke yi da wacce take da fasalin da wacce ba ta da shi duk Allah ya ƙara mana kyakkyawan fasali safan Allah kan safan Allah bai kamata mutum musulmi ya bar yarsa tana zuwa wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da ake fasikanci ba ba sai na yi dogon turanci da karatu ba haramun haramun haramun Allah ganar da mu wannan bawan Allah ya ce don Allah malam ina neman shawara ne da mafita janitor ɗina ya nuna as sau uku kenan idan na je neman aure sai na samu macen da nake ganin insha Allah ta sifantu da ɗabi'u matar da ya kamata a aura sai dai kawai da an zo an gwada genotype sai a ce ita ma AS ce sau uku haka abin yana faruwa ya ce daga ƙarshe ne har a cikin family ɗinmu dangi sau biyu ana haɗa ne da wata amma wallahi idan an zo an gwada sai a samu AS sai ni ma AS ne ya ce ni ba malam yanzu wai ya zan yi ne Allah ka ce ya ce ga shekaru sun tafi na gangara shekara talatin da biyar ina saurayi ya ce na gama digiri an na fara aiki yanzu sai yawo nake yi kullum da takardar gwajin janata a jihuna ya ce ko da yaushe ya ce wallahi malam samun mai AA ya zama min ganari na kasa samun mace mai AA ya zama min jidali ya ce abin ba daɗi yana nema a bayan shawara shawarar farko da zan baka ita ce ka zo insha Allah ni ko zan samu maka matar da za ka wani gangariya lafiya budurwa mai kyau da Allah ya zuwa ta ai tun da kana zuwa karatu kai ustaz ne ai ana magana abinci kake ka ce a zo Usman bin Affan duk ranar Laraba magariba isha'i anan za ku san halin sa ba shi kenan ba in dai da gaske kake kana son aure in Allah ya soya da Allah jama'a ku shaida nayi alƙawari ni ku sai na sama masa lafiyayya budurwa lafiyayya wani ce maka yawa ba ta gata gata gata gata ba ka fahimta wannan albishir ne na maka watakila warakarka ce ta samu in Allah ya sada za mu gwado ta a asibitin murtala ko nasarawa eh mun tabbatar ba irin layin ka bane ba a gwajin sai mu hada ku je ku ta mama Allah ki maka kaji wannan sannan abu na biyu kuma taimako ne gare ka duk wanda yake da ASAS kariya wallahi kai kuskure ya auren nan akwai wahala yanzu malam lafiya lafiya ma ka aure mace mai laulayi ji za ka yi kamar ka wulla da ita kullun asibiti ga asibitin nan malam Allah ya sauke malam cin kuɗi ya isa in aka yanka maka wani bil din sai ka ɗauka wai kai ka wani gari kake nema abu ba daɗi ga mawari din sanya samun kuɗi ya yi kaɗan ga rashin albarkar kuɗin da haka mutum ya ƙoƙari ya auri matar da zai samu zaman lafiya ma'ana kwanciyar hankali da lafiyar jiki yana da kyau in ka auro mace as kai as to za ku ta samun larurori akan 'ya'yan da za ku haifa in ka haifi ɗa mai sikila akwai wahala ka je ka tambayi masu ‘ya'ya masu sikila wahala wahala ba ƙaramar wahala ba Allah ne ƙaddara ma akwai wahala ko musamman ciwon ba na talaka ba ne kawai fa yarinya malam ko yaro malam sai jinin sai rinka ɗaukewa karfe biyu zai tashi yana maka ihu ba jini a jikinsa ka tashi ka kai shi asibiti a ta neman jini kai ta yawo a gari kana neman jini duk yan uwanka sai sun guje ka saboda tsabar karban jini da kake a zuba masa jini sati biyu ya zuke ko wata biyu ya zuke ga larura ga ciwuka kuma Allah ya jarabi masu larura ba ma dadewa suke ba a duniya ga kashe kuɗi to irin wannan malamai suka ba da fatawa cewa wanda aka san yana da wannan to kar ma a bari a haɗa auren saboda larura ce ba wai haram ne ba yin auren wanda iji igani ya shirya zai iya taron wannan abin bismillah ya iya zuwa yi amma yawa yawan malamai suna ba da fatawa kar a yi din shi ya fi alkhairi a nemo wanda ake ganin insha Allah ta'ala in an haɗu din za a samu sauki sauki ne ake nema maka so kai yau kai kam kai ne ka zo ma karatu an gama malai kirma ya same ka naga ya sa lambar waya ka kawo shi amma ka masa sikirinin kafin ya taho yawa sai an caje shi sosai an tabbatar da mutumin kirki ne mutumin kwarai mu kuma sai mu duba masa wacce ta dace insha Allah cikin ɗalibai sai a zo in ma ka so ma sai a ɗaura auren ma ran laraba ma tsakanin magana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta